أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu kaga tun daga farkon wannan taro tun daga jiya har zuwa wayewan gari wanda shehunai suka yi mana jawabai kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka musu da alkhairi har zuwa wayewan gari yanzu Allah tabaraka ta'ala Allah ya saka musu da alkhairi a ko da kyan bani mawdi'i ni minti talatin din mata min yawa kwar an ce zan yi magana akan soyayyan sabban annabi sallallahu alaihi wanda suke wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma aka umarci dukkan duniya a kwaikwayi irin wannan soyayya musamman musulmai muminai Allah tabaraka ta'ala ya wajabta wannan soyayya na annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan kowane musulmi kowane mumini ya faɗa cikin alkur'ani mai girma sannan kuma su sahabbai da yake su ne farkon ɗalibai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa iya karatun sun fi kowa iya karatun sun fi kowa aiki da karatun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo abubuwa guda takwas a cikin alkur'ani allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cewa dukkan mutumin da ya zaɓi wayannan abubuwa akan allah da ma'aikinsa to lalle wannan mutum ba zai shiryu ba ubangiji yana cewa kulinka na aba hukum وأمناؤكم وإكوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اشتركتموها وتيان تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يقوم الفاسقين da wannan aya cewa Allah ya farlanta kowane musulmi wajibcin son annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ce ya zalla ka fara dukkan duniya duk wanda ya zaɓi wannan abubuwa guda takwas akan Allah da annabi to wannan mutumin za a kira shi fasiki in handa Allah ya faɗa cewa duk wanda ya zaɓi son wato iyayensa da ‘ya'yayensa da ‘yan uwansa da matansa da danginsa da kasuwancinsa wato da dukiyarsa da kasuwancinsa wanda ke zaune karyewanta da gidaddajin da yake sha'awa yake so ya zaɓe su akan Allah da ma'aiki da jihadi Allah ya ce fatarabbasu hatta ya ce Allahu bi amri lalle mutum ya taurara har al'amarin Allah ma'ana azaban Allah ta zo mishi ƙarshe Allah ya ce wallahu da bukamal fasikin Allah ba shi da fasikai da wannan aya ta wajabta wa kowane musulmi son annabi sallallahu alaihi wasallam amma su sabbai da ke Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su yana cewa wa alamu anna fiikum rasulullah law yudihum fi kaseer min amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaykum al-kufra wal husuqa wal isyan ulaikum ar-rashidun wannan sabbai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya rubuta imani a cikin zuka domin imani shine son da sallallahu alaihi wasallam to sai aka ya ru- aka rubuta aka wajabta aka kawata imani a zukatansu sannan Allah ta baraka duk abin da ba a so Allah ya ƙi yadda zuciyansu ya ƙi yadda su kafirci da fasikanci da dukkan saɓo mana Allah ya wanke zuciyarsu shi sa suka fi kowa iya wannan suka fi kowa ɗabbaƙawa maza sallallahu sallama ya koya musu wannan a aikace a hadisin maki sallallahu alaihi wasallam maza sai na ce a yadi ko hannun sai gina hasan da usaini yake cewa man ahabbani wa habba hazaini wa ummuhuma wa abuhuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah duk wanda ya so ni inji annabi kaga annabi ya sake maimaitawa sunnan da Allah ya ce a so shi annabi ma ya ce a so shi har ya bada abinda Allah zai bayar cewa man ahabbani wanda ya so ni ya so wa'annan yara guda biyu Hassan da Husaini ya so mamansu ya so babansu zai kasance tare da ni a aljanna a cikin darajoji wannan hadisi ya nuna maza sassala ya koyar wa sahabbai son sa saboda son annabi shine imani shine abin da ake nema su ku sahabbai su fi kowa samun wannan babban rabo idan aka ambaci sahabbai son da suke annabi yawanci dukkan musulmi wanda zai fara hangowa shi sai na abubakar allah ya kara masa yadda yaya sai na abubakar radiyallahu anhu yake son annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zama misali wajen sauran musulmin duniya sai na baka radiyallahu anhu lalle ya ba da misali kwarai da gaske irin son da yake sallama baya misaltuwa abu na kawai da za mu ɗauka shi ne mu duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zai je madina da jira Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni ya yi masa izinin hijira daga makka zuwa madina maza sallallahu alaihi da ya tashi ya duba duk cikin garin makka ba wanda ya ci abocance sai sai ya je gida sai na abubakar radiyallahu anhu da ya kwankwasa kofa sai ya ce ya ji murya annabi ya ce tun da na ji annabi ya yi sallama yanzu na sa akwai alamari ne mai girma da ya fito ya salla a wannan lokaci ya ce ya ce mai faru ya ce masa umarni ya yi umarnin hijira ya yi zini ya ce asuba ya rasulallah abokantaka da kai annabi ce masa na'am asma'u ta ce ban taba ganin dattijo da gemu yana kuka saboda farin ciki da murna har gemunsa na jika da hawaye kamar sai na bakar ba ran da annabi ce za mu hijira tare da kai kuma haka aka fita ai wannan tafiya tafiyan dire abin da ya faru a lokacin tafiyan sai na ba Allah ya kara masa yadda a cikin tafiyar yana tafiya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wuf sai ya koma gabansa sai ya fara tafiya can yana tafiya sai ya dawo ta hannunsa na dama ana tafiya sai ya koma hannunsa na ɗaya daman ana tafiya sai ya sake dawowa bayansa ana tafiya sai ya koma gaba da haka har aka je inda annabi ce ga inda za mu cikin ramin nan annabi tambaye shi menene kake wannan tafiya a wasu abubakar ya ce wallahi sallah idan ina ba ina tafiya sai in ga kamar wani zai biyo ta gaban ka sai ya sare ka shi sa nake sauri in koma gaba abinda zai same ka ya same ni ya rasulullah idan ina gaban ina tafiya sai kamar wani zai biyo ta gefen na tanun dama isara mun kai sai in yi sauri in koma gefen hannun dama idan ina tafiya sai in ga kamar wani zai biyo wancan gefe din ya sare ka sai in koma wancan gefe din haka nake tafiya wannan me ya ja sai na bakar tsananin sonsa da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kada wani abu ya shafi annabi ya gummashi shafe shi da aka je inda annabi ce ga inda za mu shiga wani rami ne na dutse kogon hira ma'ana annabi ce nan za mu shiga ya ce yasullahi ba za ka fara shiga ba sai na fara shiga wai dalili ko cikin ramin akwai ko wani zaki ya ɓuya ko a samu wani kunama ko maciji ko wani ƙwaro wanda zai cutar da annabi sai na bakar bai yadda annabi fara shiga ba sai ya fara shiga sai na bakar ya kutsa cikin wannan rami ya je ya wawuka ya nema ya taɓa ya shafa sanda ya ji babu komai to shi gidan sai ya fita salatu yanzu kan bismillah a shiga me yake nunawa tsananin sonsa da annabi sallallahu alaihi wasallama har yasa ya ce ba zai yadda annabi ya fara shiga ramin ba don kada wani abu ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an shiga da aka zama sai na bakar sai ya lura ashe ramin kogon dutsen yana da wasu ‘yan ramuka ƙanana ya ce to wannan ramukan yana jin tsoro kada wasu abubuwa su faɗo ma na sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi abin da zai toshe wa'innan ramukan tun da an shiga an zauna babu babu ganye ba wani abu sai ya cire rigan da ke wuyansa sai yayyaga ta sai ya kama toshe ramukan ya gama toshe ramukan baki ɗaya bayan ya zauna sai ya lura daidai kafansa akwai wani ramin da babu babu tsumman da za a toshe da shi sai ya sa dugadugansa guda biyu sai ya toshe wannan rami ɗin wai duka ya haka don kada wani abin cutarwa ne ya zo ya samu sai jina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan wato tsanani ne na ƙaunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka aka zauna maza sallallahu alaihi ya kwanta ya zauna ya kwanta ya sa kansa kan kama sai na abubakar radiyallahu anhu Allah da ikonsa Allah sai ya turo maciji shi ko maciji ya biyo kanshin annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai samu rami an toshe sai ya kama cizo saboda tsananin cizon da yake dafi ya shiga sai na bakar har ya zufa zufan ya diga kan jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gane wannan zufan ba na zufa bane ba na wani abu daban ne sai ya wuce asal me yake bani abubakar sai ya wani abu yake taba cire kafanka dai ce sai ga maciji zo wannan duka yana yi ne saboda kare manzon sallama saboda tsananin kaunan asal baya son wani abu shafe shi saboda haka wannan sai na manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali kwarai wajen kaunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗa a baki bayan aikatuwa ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace wala rasulullah abu ɗalib baffanka ya musulunta ya fi soyuwa a gare ni ya fi faranta min rai akan babana abu kufaha ya musulunta domin na san musulunta abu ɗalib zai fi faranta maka rai zai fi sanyaya maka ido sana bar Allah kara masa yadda abinda annabi yake so ya fi son abinda annabi yake so saboda san saboda san annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kyakkyawar misali ne ƙwarai da gaske a yanzu da muke ikirarin son annabi sai mu kalla menene abin da annabi yake so mu ji lalle muna son abin da annabi yake so fiye da mu abin da muke so sai na wani kara masa yadda ya ba da wannan misali mai tarin yawa kwarai da gaske ya yi aikace ya fada da furuci wanzan sallallahu alaihi wasallam ya da abu sai na abubakar sai da sai na umar Allah ya kara masa yadda sai na da ya ji irin sanyin hannun annabi irin ni'ima irin falala irin arziki sai ya ji irin wata soyayya ta annabi ta ƙara lullube zuciyarsa fiye da yadda yake da sai ya kasa haƙuri sai ya nisa sai ya faɗa shi ya Rasulullah wallahi yanzu nan na ji ina son ka fiye da yadda nake son duk abin da na mallaka na dukiya da iyaye da 'ya'ya da mata da dukkan mutane in ba raina kaɗai ba. Maza sallama shi kusa yake so domin shi ne halifa na biyu, ba za sai tura shi aji ci ba nan nake son ka ba, a irin ka ka wuce nan. Sai ce masa ya umuru, ai ba kai ba, kai ka an san kana wurin, amma duk wanda zai zo nan gaba, imanin ɗayan ku har abada ba zai cika ba. sai ya ji na fi soyuwa a gare shi akan duk abin da ka ambata ɗin nan akan ‘ya'ya da dukiya da iyaye da dukkan mutane har ma da rai da ke tsakanin haƙarƙari sai na umaru ya nisa ya ji abin da annabin ya faɗa tuni ya shiga ya mamuye zuciyarsa ya shiga ƙashinsa ya shiga jininsa ya shiga ɓargonsa ya shiga ko'ina siyasa wallahi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wanda ya aiko ka da littafi mafi girma shine alkur'ani a yanzu zuciyata na ji kafi soyuwa a gare ni akan dukkan abin da na ambata haddaren nawa da na faɗa haddaren nawa da ke tsakanin haƙarƙari na annabi ce to yanzu yanzu mauru yanzu ne ka iso inda nake son ka a radiyallahu anhu sai na warkware da gaske wannan abin da ya faɗa haka yake a zuciyarsa haka yake a cikin jininsa da ruwansa da bargonsa saboda su ne mana na farko duk abin da ake ɗabbaka su suka fi kowa ɗabbaka sai na muru masoyi annabi ne na ƙin ƙarawa ko kuma na son ƙarawa ya faɗa a baki ya faɗa abbasu ya ce ya abbas wallahi ka musulunta musuluncinka ya fi faranta min rai akan musuluntan abu kufahata wato abu tsakar babu domin na san musulun kai babban annabi ne zai fi faranta wa annabi sallallahu alaihi fiye da musuluntan ka babu shi yasa nake son musuluntan ka ya fi faranta min rai ma sai na murashe shi ma ya fi son abin da annabi yake so sallallahu alaihi akan abin da yake so ya ishe mu dai har yanzu sai jina ali karramallahu wajha ya gwada misali fiye da wannan fiye da duk yanda ake tunani manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai bar makka ya tafi madina da daddare ya kira sai jina ali karramallahu wajha yace zo ka shiga daki na ka hau kan gado na ka kwanta ka ɗauki mayafi na ka rufu da shi idan gari ya waye wayannan mutane kafiran suke kokarin koran annabi din akwai ajiyoyinsu a wurinsa wato kuɗi ajiya mai kauri kaza na wani ne ajiya na kaza na wani ne ajiya mai kaza na wani ne ka ba su kayansu a fa daidai wannan lokacin kafirai suna nan kwance kofar gida suna jiran wani lokaci ya yi annabi ya fito su masa kisan gilla ko wanda suka samu sai na lokacin ya je ya ba da ransa domin a lokacin da sun shiga cikin ɗakin da niyyan kisa ɗin ƙwarai abin da ya kawo su za su samu sai na yana kan gado annabi ne kuma ba za su bincika ba za su kashe shi ne masa yi ali ya ba da ya ba da kansa da rayuwansa da komai saboda sai jina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka tambaye shi aka ce ya sai jina ali yaya soyayyen ku da sabai ya kuke son annabi ya ce ai mu ɗin nan muna son annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da ‘ya'yanmu fiye da dukiyoyinmu fiye da matanmu fiye da rayuwanmu kai muna son sa a zuciyarmu fiye da yadda mutum wanda yake jin tsananin ishirwar ruwa yake bukatar ruwa mai sanyi haka muke son annabi sallallahu alaihi wasallama wai da Allah kai mai kira sannan sai ka tambayi zuciyarka kai kuma yanzu yaya kake jin annabi a zuciyarka ga dai sai jina ce haka sabbai suke gaba ki ɗayansu haka suke jin annabi da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba sannan sannan sai jina usman Allah ya ƙara masa yadda lokacin da maza sallah ya tafi umra ya za ya ce a ji a fara mutanen makka ya zo umra ne ba ya zo fara ba sai jina Usmanu ya aika Allah ya kara masa yadda bayan ya ji abin da ya faru ya faru suka ce Usmanu ka je ka fara mai gidanka ba zai umra bana ba ba za mu yadda ya shiga garin mu ba saboda haka dama dama in zai yi faɗi ya zo amma bana dai ba zai yi ba amma kai kam tsakanin mu da kai akwai zumunci akwai soyayya akwai yadda ga ɗakin ka'aban nan ka je ka yi umranka ka tafi sai da masu wani ce ɗakin da aka hana annabi wallahi ba abin da zan yi da shi ɗakin da aka hana annabi ya zo ba abin da zan yi da shi ko kallon ɗakin bai yi ba balle ya je ɗawafi balle ya je wani abu saboda me saboda tsananin ƙaunarsa da annabi abin da aka hana annabi duk darajansa duk kimansa baya san abu in annabi ba in annabi ba an hana annabi annan abu din sosai na usmanu ƙwarai ya nuna misali na son annabi sallallahu alaihi wasallama bayan su akwai zabai da yawa misali a wannan abin da ya faru din nan a wannan tafiya umra inda abin da bai yi ba annabi da aka yi aka yi sulhu annabi dawo kamin ayi sulhu din mutanen makka qurayshawa sun aiko wani mutum ana ke ana ce masa urwatu bin mas'udin cewa ya zo ya ga yaya shirin da muhammadun ya zo da shi na yaƙi ne yana da ƙarfi ne ko bai da shi idan ya ga abin da ya suka zo da shi to a gaya masa bana ba zai yi ba umra ya koma sai baɗi wa urwat bin mas'ud sai ya zo da ya zo ya shigo ba da maza salama yana da suna da wata al'ada na larabawa idan za ka faɗa mutum magana ta gaskiya ba ta wasa ba wai sai ka durƙusa sai ka riƙe gemunsa in ka sake sai ka gaya masa magana to sai ya zo gaban ma'aiki ya tsuguna ya durƙusa don ya kama gemun annabi wai ya gaya masa bana ba za ka shiga maka kai umra ba to akwai ɗan ƙaninsa ɗan wansa mughira bin shuba shi kuwa cikin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga miƙa hannu sai ya ɗauko ƙotan takobinsa sai ya zunguri kumatunsa da ƙofan takobinsa sai ya sake zunguransa da shi ya ji zafi sai ya dawo daga baya sai ya ɗaga ido sai ya kasa ga ɗan ƙaninsa ne ya ce a waye wannan aka ce mugira bin uba ne ya ce kai kan ba ɗan ƙanina ba ne ya ce ni ne ba kai nake taimakonka da kuɗi da abinci ba ka da shi ba ya ce ƙwarai ni ne yanzu kai za ka yi min wannan ya ce ƙwarai ni ne ya ce ba wannan ba idan ka sake miƙa hannunka ka taɓa gemun annabi sai na cire wuyanka lallai mugira ya nuna ƙauna ga annabi ƙwarai da gaske baffansa ne mai taimakonsa ka auna da rayuwa yanzu wanda ke baka kuɗi ko yi baka jari ko ya sawa maka aiki idan ba sa'a ba in ba wahabi ne binsa za ka yi amma shi ga wanda ke taimakonsa kuma baffansa ne amma ya ce idan ka ƙara miƙa hannu ba sai ka taɓa ba sai na riba kanka da wuyanka sai ya kalli annabi ya ce ya rasulullah in ji shi urwa ya ce nan talakawan da ka tara idan ka fara gwabzawa da ƙurashawa gudu za su yi ba abin da suka tsaya a wurinka sai neman abinci sai na bar ƙara masa yadda da ya kalle shi ya faya masa wata magana sai ya ce wa ga wanda ka ce masa abubakar ne ya ce wallahi ba don abubakar ya taɓa min alheri ba to da ya ga abin da za mu amma babu dama in ce masa ko ina ma waninsa ne to da ya ga wayannan abubuwa guda biyu sai ya gane sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna son annabi ba irin so na wasa ba daga nan sai ya ja jikinsa sai ya koma ya samu ƙurayshawa ya ce ya ku jama'a ƙurayshawa ina gaya muku ba za ku yi yaƙi da Muhammadu ba, domin na je ƙasashen sarakuna, na je na ga sarkin Sham, na je Kisra, na je garuruwan sarakuna na je fadojinsu, na ga yadda suke yin da jama'arsu, ban taɓa ganin wani basarake wanda jama'arsa suke sonsa kamar yadda sahabban annabi suke son annabi Muhammadu ba. ya ce ba za ku ya yaƙi ba ya ce domin na ga abu ga ɗan ƙani na abin da ya yi mini ga aboki na abubakar abin da ya gaya mini sannan kuma idan annabin yana magana idan suna zaune a gabansa za su yi shiru tsuntsu ma zai sauka kansu ya tashi bai san ya sauka kan mutum ba idan ya ba da umarni yanzu za a aikata idan yana alwala wawa suke ture ture suke wajen kamfatar ruwan da annabi yake alwala da shi su haɗe su sha idan wannan shugaban nasu annabin ya yi kaki bai taɓa fadawa a ƙasa ba sabbai suke tare-tare su yayyaga su haɗe su shafa a fuska ya ce kai ban taɓa ganin wani mutum wanda ake so kamar annabi ban taɓa gani yadda wasu jama'a suke son shugabansu ba kamar yadda sahabban annabi suke tsananin son annabi muhammadu lallai wayannan sabbai suna son annabi kwarai da gaske ya gani ya faɗa bayansa lokacin da aka yakin uhudu kowa ya san abin da ya faru yaki ya karya musulmi an kashe sabbai kusan saba'in a cikin sai jina hamza Allah ya kara masa yadda bayan ƙureshawa sun juya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa zai je ya dubo min sa'adu bin rabi'a yana cikin matattu ko yana cikin rayayyu akwai sahabi muhammadu bin maslamata sai ce ni ne ya rasulullah to sai ya tafi yana kutsawa cikin gawawwaki cikin jama'a yana dubawa can sai ya hangi sa'adu bin rabi'a sai ce sa'adu annabi ne aiko ni in duba ka kana cikin matattu ne ko kana cikin masu rai ya ce ayya ya ce in ka je ka ce ina gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya mai sakayya fiye da yadda ya sakata kowane annabi a cikin al'ummarsa Allah ya saka mai da alkhairi ka ce masa ni sabi da ina cikin matattu domin an masa raunin da ya tabbatar ba zai tashi ba ya ce amma ka ce ina gode wa annabi ina gaishe shi Allah ya mai sakayya ka ji soyayya ya ce ga aikana wajen sabon annabi Muhammadu ka ce ga aikana ka karanta musu ina gaishe su ka ce musu Allah ba zai musu uzuri ba muddin annabi na cikinsu suka yadda wani abu ya shashi annabi Muhammadu gashi ba zai tafi amma yana ba da umarni kada sahabbai su yi wasa da kare martaba annabi da da lafiyar annabi Muhammadu sannan shi ku duk abin da ya same shi yana farin ciki yana murna yana ce annabi Allah ya saka mai ashe sahabbai ba karamin son annabi suke ba yau kuma cinnaka in ya cije ka ina ganin sai ka manta ma ba shi ba akwai wani ana kiransa zaidu bin bin wato abin dasnata zaidu Ƙurashawa suka kama shi daga harami suka fita da shi wajen garin makka suka kama shi suka ɗaure shi suka yi ta mai azaba sun tabbatar mai za su kashe shi ga azaba daban-daban sai abu zuwa na ce masa zaidu yanzu da a ce muhammadu ne yake hannunmu yake ɗaure uzubillah yake cikin wannan halin da kake ciki kai kana gidanka kana kwanci kan gadonka da iyalanka yaya ya ce wallahi inda annabi yake yanzu a cikin ɗakinsa a kan gadonsa a kwance da ƙaya ta soke shi yanzu a kan gadonsa gwanda abin da yake faruwa da ni yanzu da ƙaya ta soke annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa yana ɗaure ana mai azaba za a kashe shi amma baya sha'awa baya so baya ƙauna baya son ya ji daidai da ƙaya ta soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda tsananin son annabi Muhammadu ashe sahabbai ba karamar soyayya suke annabi sallallahu alaihi wasallam ba har yanzu akwai wani sahabi wato akwai wata mata wato yar ana kiranta abdata abdata yar Khalid bin Ma'badin ta ce babana Khalid idan ya zo kwanci a kan gado da daddare in zai yi bacci in zai yi bacci ba abun da zai yi sai zai ta fara ambatan annabi yana shauki yana ambatansa yana shauki yana ambatan sabai almuhajirun da ansaru yana shauki da su har ma ƙarshen bacci ta cewa Allah ka gaggauta ɗaukar rayuwata don in riski annabi da sabbansa a lahira. saboda me saboda tsananin son sa da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka zai yi bacci idan ya farka da sunan annabi zai farka da Allah kai ku ni da kai da sauran mai ji mu tambayi kanmu da Allah idan mun zo bacci da me muke yin bacci da wancan abubuwa guda takwas da Allah ya ambata da tunani ƴaƴanmu ne ko da tunanin ƴan uwanmu ko da tunanin danginmu ko da tunanin matanmu ko da tunanin kudadenmu da suke a banki ko da tunanin kasuwancin shaguna da kuma kamfanoni ko da tunanin gidaddajin da aka gina da me ake tunani in dai ka zo kwanciya ba da annabi za ka kwanta ba ba da shi za ka tashi ba to baka cika cikakken mai imani masoyi annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda ka sabai gaba ɗayansu haka suke kowa annabi ne a zuciyarsa da shi zai kwanta da shi zai tashi ya ishe ka dai bilal randa zai bar duniya matar tana ce wayyo bakin ciki na shi ko na ce wayyo farin ciki na yau kan zan je lahira in gamu da annabi da sahabbansa farin ciki yake fada ashe lalle kwarai da gaske suna hadar sa sallallahu alaihi zan cika da abu guda daya zuwa guda biyu don mu gane misali sabu sai sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi sa ya musulunta ana kiransa an ana kiransa Sa'id dan gata ne kurai da gaske mamansa tana da kuɗi sai abin da ya ga dama yake yi Allah da iko sai ya musulunta ya sallama wa annabi yana son annabi oba ko a ce daidai yadda ake so matan maman sai ta ji labarin ayya musu sai ta kira shi ya ce kai na ji an ce ka canza kayi mu ya ce kurai kuwa ya ce ka san matsayina a wurinka lalle ka je ka kaurace mun ka bar addinin nan ka bata shi ya ce ba zai yi ba ta buga ya ce mata wallahi ba ba zai yi ba sai ta ce to zan yi abu sai ta dawo cikin saharan nan sai ta zauna a cikin sa ta ce ka gani nan ba zan shiga daki ba ba zan sha ruwa ba ba zan ci abinci ba sai ta cire ɗanka ta ce ko kaina ba zan rufe ba sai ka kafirce da muhammadu ya ce mata ba zai yiwu ba ta wuni a wurin ta kwana a wurin da safe ce baba ki ci abinci ki sha ruwa ki ɗaura ɗan kwali ki shiga ɗaki ba zan bar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama sai ta ki sai ya tafi abunsa da ya tafi abunsa da safe sake dawowa da yamma ya ga tsohuwa ta luguguita ta sha kaniyanta ta sha yunwa sai ebo na bis irin jikakken dibino nan sai ce babu ga ruwa ko ki sha in za ki sha ki sha in ba za ki sha ba ki sha ina tabbatar miki da za a baki rai guda ɗari a jere a zara'ilu ya matse ki ɗauke ɗaya isa ki ma ki ɗauke ɗaya wallahi za a zare ranki guda ɗari kaf ba zan bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan daina son sa ba ka ga sai da kin sallallahu alaihi wasallam ba karamin abun ba da wasa suke so masa ba kai ga mata nan wata ba ansariya lokacin da aka yi ajiyar ka dawo ta ji abin da ya faru sai ta za tambaya yaya annabi sallallahu alaihi aka ce mata annabi ya da lafiya sai ce a ina yake aka ce mata ai ba ki sani ba baban ki yayi shahada wannan yakin ta ce ba shi ba ai mijinki ma yayi shahada ta ce ba shi ba ai wanki ma da kaninki ma duk an kashe su ta ce ba shi nake tambayan ku ba yaya annabi yake ya dawo aka ce lafiyansa kalau sai godiya ta ce arini aje a duba mishin ganshi aka kai ta wajen sallah sallama ta ga ya sallah an dawo annabi shi an dawo ta ce to dukkan masifan da za ta same ni kullu musibatin ba daka jalalun au hayyinu ta ce ya sallah duk abin da ya sami mutum duk abin da ya same ni in dai bayan haka dukkan masifa bayan dawanka lafiya wallahi mai sauki ne mace ma ta ga duk bala'in duniya in dai annabi lafiyan kalau to lallai lallai lallai alhamdulillah mai sauki ne zan gaya da wannan abu guda daya zan gaya da wannan guda insha Allah daga wannan za a je akwai wani makaho a garin Madina makaho ne ya kai karan matarsa wajen Annabi Muhammadu ta ce Rasulullah ina na auri matata ina da ido kyakkyawa ce a lokacin ma ana ce mata ana mata ikirari da gol zinariya Allah ya ba mu ƴaƴa mata guda biyu kyawawa kaman zina kaman kaman wato kaman lulu amma matattawa ba ta son ka tana kushe ka ya Rasulullah ka kira ta ka aika a yi mata nasiha a yi mata faɗa ja mata kunne idan tana kushe ka a gabana zan mata ba daɗi shikenan Allah da iko ran da ya koma yana komawa sai ta kushe annabi a gabansa ransa sai ya ɓaci makaho ne sai ya lalubo ta sai ya kama ta sai ya matse wuyanta sai ya ɗauko sandanta sandan nasa sai ya kama dukan kanta tana wayyo yana duka tana wayyo yana duka har ya ji ta yi shiru sai ya ce tun da na ji kin yi shiru shegiya na san kin mutu saboda haka sai sake ta kwanta abinsa da gari ya waye je masallaci to labari ya kai sai bayan an sallan asubahi sai ya tashi shi ya sallahi ni ne wanda na kawo karan matata jiya na ce a ja mata kunne amma ina komawa sai ta kushe ka ni ko na ga wallahi ba zan yi haƙuri ba shine na kama ta na matse da na dake ta ta mutu ya sallahi wallahi a kanka na kashe ta duk abin da za a yi min amin inda a kanka ne annabi ce wannan mata ku shaida jininta ya tafi a banza saboda kan muhammadu rasulullahi ne yan wa musulmi lallai a kan sassalan sabbai wato suna mutuwa ba sa son wani abu shafi annabi suna son annabi fiye da komai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu ikon kwatantawa ba za mu iya tasu ba amma dai wajibi mu kowa dai ya ji yana sa annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai da fiye da wayannan abubuwa duka guda takwas din wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya lissafa idan ka daidaita son ka annabi da son wayan nan to sunan ka fasiki da fatima da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kansu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya albarkan salman tausiri da wannan zama da wannan annabi Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu musamman arewa kashe kashe kame kame kone kone Allah ya dauke mana Allah ya dawo da zaman lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarkan sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh